الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يورانا جماعة نشاط إياغا وتر ربيع الثاني ko rabi'un al-akhir 1447 satin da ya gabata mun kammala littafin tasriful maidani su littafi wanda yake koyar da ɗalibi wani sashe na ƙa'idodi na larabci saboda ya iya karantawa daidai kuma ya iya fahimtar abin da ya karanta daidai wanda yana cikin amfanin shi tasirifi din isan da kaga jimla za ka iya karanta ta daidai kuma za ka iya fahimtar ma'anarta jahiltar ilimin shi zai sa ka ja ba daidai ba kuma ka fassara ba daidai ba bayan kammala shi da shi tasriful maidani ya kunshi kawo wasu misalai na auzanu na fi'ili tun daga as-sulasi ar-ruba'i al-khumasi as-sulasi tare da kuma misalai to shi kuma wannan shi ma dai hawa yau maimaita auzanu din ne duk da shi ya wasa fiye da mai tasriful maidani shi ya shigo da wasu abubuwa wanda za mu ji su sababbi ba mu karanta su a can ba to shi ma dai daga cikin takaitattun littattafai ya shahara da suna matnul bina'i wal asasi wata nuskan kuma suna rubuta masa bina'ul af'ali duk sunayensa ne ma'ana yadda za a gina fi'illai an gane da za ka gina shi shi ma dai hawaye tasiriful fa'al ne saboda haka ba mu kai ga tasiriful asma'i ba amma dai in mun kammala shi to littafin da za mu sa na uku shi kuma ya kunshi tasiriful asma'i ne na ba ta gane amma tun da muna matakin firamare ne to shi yasa komai ana yi daga ƙasa-ƙasa to shi wannan littafi yana daga cikin littattafai waɗanda aka yi saɓani a kan marubucinsa amma abin da ya fi shahara a wani malami da ake kira almulla abdullahi addatfaziyu to mafi yawa shi ake jingina littafin gare shi ɗaya ne daga cikin malamai ana jingina littafin gare shi amma dai babu wani dalili sarihi cewa littafin nasa ne to shi yasa kawai wasu suke cewa abin da yafi inganci kawai ba a san mai shi ba kuma akwai littattafai da suke wannan babe din a tasirifi din akwai wani littafi da ake kira al-maqasud shi ma na tasirifi al-maqasud wanda wasu zaka ga suna jingina ma al'imamu abu hanifa shi duk da abin da ya tabbata ba nasa ba ne nisba ɗin ba ta tabbata ba za ka samu nan gida mun shahara da littafin ƙawa'idi ka ji ana cewa ƙawa'idi na gyaran sallah ko to akwai zantuka guda uku kan marubucinsa amma na uku ɗin kuma wanda shi ya bi inganci shine ba a san wanda ya rubuta shi ba ba a san shi ba to galiban wasu sukan yi haka da gangan in sun yi aiki na alkhairi to kuma ba sa son a gano su suka yi shi ne in suka zo kawai sai su rubuta littafi su ki rubuta sunansu to haka sai littafin ya yi ta yaduwa cikin al'umma ba tare da an san mai shi ba mafi yawa wasu haka ne saboda su sun yi ne saboda Allah an gane duk da kuma ta fuskar kima malamai sun fi kimanta littafin da an ka san wanda ya yi shi ya fi kima da daraja a wurin malamai shi yasa yana daga cikin abin da yake mai kyau in za ka rubuta littafi ka rubuta sunanka illa dai kai don Allah amfanin rubuta sunanka saboda kada a jingina ma wani kashi abu na farko kenan abu na biyu kuma zai ƙara ba littafin ƙima musamman in ya zan wanda ya rubuta shi ya cancanta ya yi rubutu da akwai waɗanda ba su cancanta su yi rubutu ba to amma an kasancewa kai ne kai kuma ka cancanta to sai rubutun naka ya ƙara samun daraja na fatar an gane yawa yanzu shi ƙawa'idi na gyaran sallah da mai shi ya rubuta sunansa to da ƙimarsa sai ta fi haka da sai ta fi haka to Allah ya samu gani saboda haka wannan dai ba zai cutar ba muddin littafi an gina shi a ilmance to ko mun san mai shi ko ba mu san mai shi ba to wannan ba zai cutar da mu ba mu fa'ida muke kallo da sauransu to shi wannan littafi da ke gabanmu akwai malamin da ya ɗauke shi ya masa aiki ya yi masa wasali kuma ya ɗanyi masa ta'aliki kuma ya yi wata muƙaddima mai fa'ida a farko sunansa abu ziyadin muhammad ibn sa'id al-buhairiyu ya gyara littafin gaskiya sosai saboda haka ya yi muƙaddima takaitacciya za mu karanta ta a shafi na farko da ya ce bismillahirrahmanirrahim basmala an sha bayani a kanta ba da lokaci ba sai mun abin nan ba inna alhamdulillah tabbas cikakkiyar godiya ta cancanta ga Allah na ahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa to saboda haka yana daga cikin sunna in za ka yi rubutu ka fara da basmala wanda ya gudana sunna ce ta alkur'ani in ka ɗauko alkur'ani abu na farko da za ka fara gani basmala sai suratul fatiha wannan shi ne haka wasiƙu da manzon Allah ya rubutawa to shi ma yakan buɗe su da basmala to ba laifi in za ka yi rubutu to ka yi wannan na fatar an gane sai ka fara da basmala ɗin sannan yabo ga Allah ya biyo baya kamar yadda ya yi إن الحمد لله نحمده ونستعينه lallai cikakkiyar godiya ya tabbata ko ya cancanta ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa man yahdihillahu wanda Allah yake shiryar da shi ko zai shiryar da shi fala mudillala ba wanda zai batar da shi wa man yudlil wanda Allah zai batar da shi fala hadiyala babu wanda zai shiryar da shi nan ana nufin shari'a ta taufiki an gane yawa a karkata zuciyar mutum daga abin da take a kai zuwa ga wani abu wannan allah kaɗai ke iya yinsa amma annabawa da sauran malamai masu da'awa to suna, suna hidaya ta irshadi shine wa'azi da nasiha da sauransu sau da haka hidayar da ake nufi a nan to hidaya ce ta at gane yawa ɗora zuciyar bawa zuwa ga abin da ake son a ɗora ta wannan Allah kaɗai ke yin sa subhanahu wa ta'ala saboda haka kai aikin ka nasiha wa'azi gargaɗi bishara da sauransu amma ka raba mutum da abin da yake a kai yau gobe ya koma zuwa ga wani sabon abu to wannan aikin Allah ne annabawa ma ba za su iya wannan ba wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai ke la sharika lahu ba ya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma hakika annabi muhammad bawan sa ne manzon sa ne to wannan khutbatul haja ce ya takaita eh wanda tana dan da tsayi to amma dama za ka ga tari malamai sukan yi ta a takaice wadda ta tabbata daga manzon Allah in zai gabatar da wa'azi ko huɗuba ko wani jawabi to yakan buɗe wannan jawabin nashi da wannan inna alhamdulillah a wata riwayan alhamdulillah alhamdulillah ba tare da inna ba to wannan sunna ce duk da mafi yawan masu wa'azi da nasiha za ka ga ba sa koyi da wannan mafi yawa sai ka ga wasu sai in sun hau mimbarin jima'a za su yi kutuban jima'a amma sauran wa'azi da nasiha da sauransu da gabatar da karatu sai ka ga sun aje kutubatul haja gefe to wannan ba daidai ba ne kai na annabi ya fi kai kai larabcin ka ko larabcin malaminka to kai na annabi shi ya fi kawai ka ji a kasa da wani malami ya shirya larabcinsa kai to ai na annabi ya fi nashi za ka bar na annabi kuma ka kama na malaminka ma magana ka ce ahli sunna ne kai duk da dai ba dole ba ne amma dai haka aka fi da su an fahimta haka aka fi da su amma ba'adu bayan abin da ya gabata fahaza babdun mala ya ce wannan wato wasali ne limatinil bina'i ga littafin da ake kira matinil bina asali littafin bai da wasali sai mala ya ɗauke shi ya gyara shi masa wasali saboda ɗalibi ya ji sauƙin karanta shi musamman wanda yake farko duk da su malamai ba su cika son ana wa littafi wasali ba don galiban duk sanda za a yi wasali to sai kaga sai an samu kusakurai wasu aerotafin ne shi malami ya fi son kawai a bar mai haruffansa haka nan saboda haka ya fi jin daɗin karanta su amma wasali sai ya dinga ba shi wahala tunda in ka san ƙa'idodi na tasirifi da na hau ba ka buƙatar wasali ba ka buƙata in ka ji mutu ya ce ba zai iya karanta kaza ba ai ba wasali to ba na hau babu na hau fi ilmi tasrifi ga ilimin tasrifi nafi'un kuma wannan aikin nawa mai amfani ne insha Allah in Allah ya ga dama wa qad zakartu ma'ahu kuma tare da littafin hakika na ambaci mabadi'a ilmi tasrifi wato wasu abubuwa waɗanda suke wasu ƙa'idodi ne waɗanda suke na farko-farko da ake buƙatar mutum ya sani a kowane fanni wanda yana daga cikin abin da ya ƙayatar da aikin nasa ya kawo su mabadi'u ma'ana duk fannin da zaka karanta fiƙihu ne tafsiri ne nahawu ne tasrifi ne balaga ne to ana buƙatar ka san wasu abubuwa guda goma game da wannan fannin tun kamin ka fara wannan zai taimaka maka ka sanya fannin yake me darajarsa me ƙimarsa dami dami dami dami yake magana a kai tun kamin ka fara ka riga ka san wannan to yayi kokarin kawo waɗannan abubuwa kuma ya sharhin su sai cewa bayanal mizanin sarfi kuma nayi bayani akan ma'auni sikeli na sarfu sun makatamtuhu sannan na yi masa khatima bi jadwalin wato yayi wani dan timetable haka a ƙarshe na littafin gaba ɗaya wanda ikhtasartu fihi matnul bina'i na takaita matnul bina'i a cikin sa bigairi ikhlalin ba tare da bata asalin littafin ba don akwai wani ikhtisari to sai kaga bata asalin maganan ne da ka bar maganar yadda take to da yafi to shine al-ikhlal bata abu wazittuhu kuma na ƙara ma wannan littafi fawa'ida wasu fa'idodi na fi'atan masu amfani tullabi ga 'yan makaranta fa'as'alul ilaha ina roƙon Allah an ya kuna nafi'an wannan littafi ko aikin dawa ya zama mai amfanarwa wa an ya taƙabbala minni kuma ina roƙon Allah ya karɓa da gare ni innahu huwa sami'ul alim al'alimu ne kuma Allah shine mai cikakken ji mai cikakken gani abu zaidin shi ya rubuta wannan littafin to awalan mabadi'u ilmi tasrifi eh waɗanda ya ce ya ƙara wato abubuwa guda goma da suke mabadi'u na kowane tasrifi ya an ce mabadi'u shine jam'u mabda'in abinda za ka fara da shi jama'atuha na tara su fi baitaini a cikin wasu baitoci guda biyu inna mabadi fa'rifanna ashara haddan wa mawdu'an khuzan fa samara hukmun masailun wa wad'un istumit ismun wa nisbatun wa fadlu na itomit to haka ya tara su guda goma ne cikin baiti biyu in ka haddace su shikenan innal mabadi haƙiƙa ababen nan da ake farawa da su kame a fara karanta fanni fa'ari fanna ka san su ashara guda goma ne haddan akwai ta'arifi kowane fanni yana da ta'arifi definition in za ka yi nahawu me ma nahawu in za ka yi fiƙihu me fiƙihu in za ka yi balaga me balaga in za ka yi tasirifi me tasirifi wa maudu'an kuma yana da maudu'i an gane ma'ana abubuwan da yake da alaƙa da su eh wanda duk abin da ba su ba ruwa ne da su to shi ake kira maudu'i ma'ana yana da topic ɗinsa da yake banta da shi khuzan ka karɓe su fasamara na uku shi na uku shine wato fa'ida kowane ilimi yana in ka karanta na hautu wace samara wace fa'ida zaka samu tasrifi fiqihu shine samara kamar yadda in ka yi noma ka yi shuka ka yi noma ai akwai abin da kake nema nan gaba menene to shi ake kira samara haka in ka yi aure akwai abin da kake nema nan gaba menene to su ake kira samara to yanzu ka san na hau to me ya samarar da ka samu ta na hau shine kana iya jan baki daidai kana iya kuma fassarawa daidai to shi asamaran na hau ɗinka amma ka yi da hau kuma ba ka iya daidai an samu samara? hukumun to sai hukunci ko ne fanni yana da hukunci wani fardu ainin ne kama ilimin fiƙihu wani kuma fardun ne kifa'iyun in gari aka samu wani ya zama malamin larabci to shi kenan sauran sai su dogara gare shi amma ka a ce a gari ba malamin da ya san wato babu wani malami da ya san fanni daga cikin fannoni masailu sai mas'alolinsa ko ne ilimi yana da mas'ala kaza yana da mas'ala kaza duk zai sharhinsu wa wabu ko eh so sannan kuma haka yana da wadu'u wa wadu'u nustumit haka haka kuma akwai inda ilimin yake samun madadi eh ma'ana akwai inda ake ciro ilimin daga waninsa ismun da suna wa nisbatun da dangantaka wa fadlun da kuma falala eh itumit saboda haka an dogara ga waɗannan abubuwa wannan su ne ya takaita to zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya yi sharhi a kansu ya ce awalan hadduhu abu na farko ga ɗalibin tasirifi ya san ma'anar tasirifi a tasirifi fil lugati yutlaqu wa yuradu bihi at-tahwil wa at-taghayyur wal bayan wa at-tafsil wa at-taqsim wa ghayru zalika min al-ma'ani to a luga in an ce at-tasrif ana ɗilaƙinsa ana nufin juya wani abu e jirkici wani abu an gane daga yadda yake asali wannan aluga kenan wata ga yiro da kuma canza shi wal bayanu haka yakan zo da ma'anar bayani an gane wat tafsilu haka yakan zo da ma'anar tafsili e yin abu daki-daki wata kasimu yakan zo da ma'anar takasimi wato bayani akan kashe-kashen kaza wa gairu zalika min al-ma'adi yana da ma'anoni da yawa wannan aluga ne dai bai da alaka da maudu'in mu wasilahan to shi ake bukatan ka sani a istilahi kuma qala ibn al-hajib ibn al-hajib ya faɗa wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman larabci da aka yi kuma ba maliki ne dan malikiya ne akwai littattafai guda biyu da ya rubuta akwai na nahau mai suna alkafiyatu eh shi ya fara yi bayan ya yi shi daga baya kuma sai ya yi a shafiyatu mai warkarwa wancan alkafiyatu fin nahawi mai isarwa game da matsaloli na nahawi in ka karance shi to ya ishe ka shi kuma wannan a shafiyatu fit tasrifi ko fil ilmi sarfi shi kuma mai warkarwa daga abin da ke damun ɗalibi na rashin sani dangane da tasrifi suna nan kuma an buga su akwai muhammad ibn ali ash-shaukani littafin sa'adabu talab yake cewa ma abin so abin so ga ɗalibi da zai koyi tasirifi to ya haddace ita a shafiya ɗin tana cikin littattafan da za mu karanta insha Allah to ana son ɗalibi ya haddace ta an gane? yawwa to a ciki ma ya ɗauko wannan ta'arifin cewa shi tasrifi ilmun wani ilimi ne bi usulin da yake ɗauke da wasu ƙa'idodi yu'rafu biha ana sanin biha da waɗannan ƙa'idodin ahwalu abniyatil kalim wato halayen gine-ginen kalmomi kalma kaza kaza ce kalma kaza kaza ce kalma kaza fi'ili ce madi kalma kaza fi'ili ce mudari'i kalma kaza fi'ili ce amri kalma kaza fa ismul fa'il ne kalma kaza ismul maf'ul ne kalma kaza masdari ne kalma kaza tasniya ne kalma kaza jam'i ne to duk hanyar tasrifi zaka san wannan an gane to abinda ilimin sarfu yake koya maka ma'ana in ka san waɗannan ka'idodin to zaka san yanayin yadda kalmomi ake gina su in wannan madi ne ka gane wannan mudari'i ne ka sani wannan umarni ne ka sani wannan ismul fa'il ne wannan mazdari ne wannan ismul da sauransu waɗannan dai da muka malaye dan bawa misali a cikin tasriful maidani to ya zan wai da za a aje da za a kwace littafin tasriful maidani sai a kawo maka wasu sababbin kalmomi to za ka iya jujjuya su bisa ƙa'ida yadda ka karance su a cikin tasriful maidani wannan shi ke nuna cewa ka ɗan gane wani abu cikin abin da ka karanta ina fatar an gane yauwa misali an ce ka ɗauki abdorbu bugu ko to kana iya jujjuya shi ya an ce ka yi madu da shi kana iya ka ce daraba ya an ce ka yi mudari kana iya ka ce yadribu ya an ce ka yi umarni kana iya idrib ko ya an ce ka kawo ismul fa'il daribun ismul maf'ul eh sifatul mushabbaha eh eh sifatul mushabbaha la ba mazari ba to kaga kenan akwai abubuwan da bamu abin da ba ko to zarful zaman zarful makan ya zaka narko su an gane yawwa su tasniya su jam'i su kaza ismul mar ismul marra da ismul ala duk suna ciki to sai ya zan kowace kalma kana iya gina ta akan waɗannan abin nan tasarrufat din na kalmomi to wannan shine za a ce ka san tasiri ba wai sai iya abin da ka sani ba ba an gane yau a abinda ma shi abinda ka sani yana nan wanda baka sani ba kuma kana iya juya shi tun da dama an baka ka'idodi eh insha Allah gaba ba dama dama shi mai tasriful maidani bai shiga layin sifatul mushabbaha ba bai shiga ismul ala ba bai shiga su zarful zaman da zarful makan ba duk bai shiga wannan layin ba su ismul marra su sigatu tafdili e to amma a nan za mu shi yasa muka ce za mu ga abubuwan da ba mu gani a can ba e to waɗannan almushtaqatu san guda takwas to duk za mu cin musu allati laysat bi i'rabin amma waɗanda ba li i'rabi ba eh to ya ce waɗanda ba li i'rabi ba dan ya fitar da nahwu domin an ce al-i'rab me ake nufi eh هو تغيير الأواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا au taqdiran to shi tasrifi ba ruwa ne da wannan ba ruwa ne da wasalin harafin ƙarshe na kalma ba ruwan malamin sarko da wannan wannan harkan mai na hauci shi tasrifi abin da ya damu da shi farkon harafi da na tsakiya duk da akwai wani ɗan lokaci da za su ɗan haɗu da na hau irin wajen idigami da wajen hazafi eh yawwa wajen idigami kaga so tari sukan ɗan haɗu eh da sauransu to amma dai abin da ya fi kulawa da shi shi sarfu harafin farko na kalima da kuma na tsakiya to laisa bi irabin don a fitar da harafin ƙarshe don duk sanda ka ji ana maganar li'irabi to harafin ƙarshe ba na farkon ba ba na tsakiya ba na ƙarshen to lokacin sallah ya yi ko? tasirifi yana da faɗi da yawa insha Allah sai mu tsaya tun da akwai littafi na gaba in mun dawo sai mu tashi gaba insha Allah fa qawluhu ilmun bi usulin to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi